شان صلوا على النبي الكريم
اللهم صل على
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين حرف الصاد نعم سهوت عن الجيد الهساني ولا أخسو عن المصطفى المختار من نحوه عنه نعم
sai yana cewa ma'abotan duniya kullum begensu kyawawan wurare da kyawawan mata to shehu ya ce ni kan na watsake an da gidi ba ruwana da suna bar mani imtan mata alhisani kyawawa amma wala asu anil musabal mutari amma haukan son annabi ba ni watsakewa ba zan taɓa watsakewa anil mustafa gabarin son mustafa ba al-muqtari zaɓaɓɓe man anhu wa nahawu wanda nake nufin inda yake kullum ma an fa'adi kulla ghairin wa innahu yusabbitu fihi al-haqqa wal haqqu la yamhu da na nufi annabi na watsar da komi sai ya shafe kulla gairin dukkan wani abu an fa'adi ga zuciya na ba komai sai annabi sai Allah wa innahu yusabbitu fihi al-haqqa shi yana tabbatar da gaskiya fiye a cikinsa alhaƙuwa nan ubangiji zuciya na ubangiji ne kawai tabbata a ciki walhaƙu duk inda haƙo ko ya zo to layin hobe shafewa ja alhaƙu wanzu haƙal baɗilo inna baɗila ka hana zahuka shi ce ni kan tun da ya tabbatar da haƙo a zuciya na haƙo ko layin hu فإن كاثر الأقوام أكثرهم به فبيئي وإن فاقي له الرعاس وربه fahim idan alaƙawa mu wasu mutane kasar suka yi gasan yawa da kudi ko da dukiya ko da menene ce na da kudi da yawa ko yana da mulki da yawa ni aksarun bi zan yi gasan yawa da annabi duk yawan komi naka ina samu annabi ya fi naka fa bai yi kasuwanci na wa in faƙi da siyarwa na lahur ra'asuwar ribu duka da kan dukiyan da riban don nashi ne wato da uwar kuɗin da riban nashi ne wani yana kiyaye uwar ruwan kuɗi ya shi riba ya amfani da shi to ni da riban da uwar kuɗin nuna shi shi ta yi wasu haifi dara zikiran muhammadin fayyan jiho ƙasdi ne mazalikumun na jiho akwai lokuta juyi juyi akwai lokacin hunturu lokacin mazara kada lokacin hunturu ana son abu mai dumi-dumi ko don a sha a ji daɗi lokacin zafi kuma ana neman mai sanyi to ni da zafin da hunturun ni kawai bargona a lokacin hunturu zikirin muhammadin ruwan sanyi na lokacin zafi zikirin muhammadin ina ambaci annabi muhammad ba na bukatar bargo ina ambaci muhammad ba na bukatar ruwan sanyi saboda ka fahimci jaho kasdi nufi na duka ya biya bukata duk abin da nake nufi ya biya fa ni'ima ma dalla za ku zalikum najwan canan ka bukata هباني مرادي فيه نهجا مقوما حياته من المده من بعده المده هباني يا باني مرادي أبن في نافية أشكنسا وتمرادنسا يسامو إخلاسي أشكن فصاحا يبن النبي da halcin yabon annabi to ya ko bani na hajan hanya ne muqawwaman abin daidaitawa to tunda annabi ya mani baiwan fasaha da baiwan halce to sai ya ji himinil madhu ga yabo nan ko zai ta zuwa masar gare ni min ba da hin madhu bayan sa wani yabo wani yabo har an bar duniya abin da zai kenan أحسن طرسي بصفات صفاته ولي مقبل في المصطفى لتنقه أحسن إنا كوتا درسي شيدرونا أبنا نكي ربطا الشرط بصفاتي لصفوفي صفا وصفاتي صفوفي النبي duk wani shekara riga na rubuta wannan rubutun abin da nake nufi son annabi da yabon annabi wali miki walin ina da halce a cikin sifil mustafa wato akwai magana na walatinun mai kaifi wanda zan bada kan annabi muhammadu da wuya kaji wani ya faɗe shi ƙuhu kuma tsarkakake wa ma za ala barhama isni alaika ya muhammadu ainal maliya mallakul fatu wa ma za a labar hamashin wani laifi za a dora ma barham wani laifi yake da shi yusni alayka dunya ya kirari akan kaya muhammadu Allah ma ya yayi wa innaka la ala hulikin azim kowa ma ya yi to idan marhama yayi wani laifi yayi muhammadu ba shine ainul madhi shine ainihin yabon shi kansa in ka jiwa muhammadu zaka iya mai da shi madahu muhammadu madahu shi yace shine ainul madhi din ya mallakul fato ya wanda buɗe ke gare shi inna fatana laka fata mubina safai wa unsi in khalawtu li zikrihi wa maramata anisal muhibbi lahu wa yahu safai kalaucin zuciya na in ana son zuciya na yayi kalau ba komi wa unsi kuma a ga ɗebe kewa na ina kewa wani abu to duk yana samuwa ne in halaitu in na zama ni kadai da zikrihi ina ambaton annabi ومن رام تأنيس المهم دون دي نمي ديبي كيوان مسوي له الأجمو أكوي ما ماكي غريشي أجي توسي يا مسا سبب كل من جنس وجان النبي صلاة وتسليم على خير خاشم وآل أصاب بها يتلره صلاة da taslima ya tabbata bisa fiyayyen 'ya'yan Hashim annabi Muhammad wa alin da alaye wasa abin da sahabbai biya da ita ne yattali ruhu ruhi yake bayyana harful ayn على المصطفى المختار من معشر البين صلاة وتسليم من الكل والمعالي صلاة تسليمة ستمت على المصطفى المختار كم مصطفى النبي محمد المختار ذا من معشر البين لغفر على جماعه farare yana yi wa na fata amma wanda ya bi ɗinki annabi a yi baki ne to duk ma'ashar libeni a nan duk masoyan annabi masu fararen zuciya minar kulli daga duka wal ba'ali da sashi buruzu tajalli zati awwal abidin wa silatul mahawali fil basri wal qabli shine fitowar tajallin zati ubangiji yana cewa kuntu kan zamma hafiyan lam u'raf ni taska ne boye ba a sanni ba na naso a sanni sai na halice bawa na muhammad to sai ya ashe tajallin zatin ubangiji fitowar annabi muhammadin shi yasa ya zauna yana nuru allah yana nuru shine awwalu abidin farkon mai ibada duk wani wanda ya ibada da amsa ma cewa ma allah kai ne ubangiji wajen annabi ya koya wa yadhazna minan nabiyina misaqan wa minka wa min nuhin kowa Allah ya tajalli akan ba halitta gaba ɗaya wanda za a halitta tun farko da ƙarshe ce alasu bi rabbikum alasu bi rabbikum a a shi annabi ya fara cewa bale yayi sannan aka samu aka faɗa ba wanda ya san abin da zai faɗa shine shi awwalu abidin wasidatul ahwali shine wasida na ahwali halin duwa duk wani hali ta annabi ake bi a samu wasidansa fil basdi a cikin shimfiɗa wal qabli da damkewa ka san cikin sunan Allah akwai albasilu ko cikin sunan Allah akwai alqabilu to duk wanda ya tajalli akan ka abin da zai wuce nan in ya tajalli akan ka albasilu zai komai ya zuwa in qabilun ya sauko kuma sai ya rike aka iya to da basdun da qablun din duka aje wajen annabi shine wasu dinsa سأطلبه بالمدح إذا ذاك القنا مدى الدهر عن قولي وفي لي نيكو da sannu zan faranta masa rai da yabo kowane lokaci izza za alkhana yayin da ya nisanta alfasha gare ni madadda halin matukan zamani an kauli ba ni ba ma mabiya na ba su iya alfasha ba wa fili haka nan aiki na wa in irli gamurin mutunci na نبي قبيل الكون وحد ربه فصلى عليه الذات وعسل من غربي annabi ne wahada rabbahu wanda ya kadaita ubangijinsa qabalil kauni tun gabanin kaunu kaunu tun komi ya kasance kuntu nabiyyan mursalan ariban bi nubuwati wa risalati wa ba'dan bainal ma'i wa dini lama wa naqina shine ya san Allah shi ya kadaita Allah tun kamin a samu akwanu ba sama ba ƙasa ba ruwa ba mutum ba ishe ba ba ba ba shi ya kadaita ubangijinsa saboda haka ne fa sallal alaihi zatu zatin Allah ta yi masa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi a hasin a mai ban mamaki ya kyake wata ta mai zalgar da wannan bukata nabiyun atana فأتيا وهو خاتم عليه سناء الدهر كما به أمضي النبي ne a tana da ya zo mana fatihan mai buɗe ina fatana laka fatahan mubina wa khatimin khatimin nabi'ina shine cikon annabawa shine fatuhul khatim alayhi sana'i kirari na ya tabbata a kansa addaha ya matukan zamani ba zan yanke ba kai ma urli bihi don a yarda da ni da shi nabiyun azimun lam tara al'ainu mislahu wa yub'asu mamulul maqami ladal ardi annabi ne azimun mai girma al'ainu idanu lam tara ba ka taba ganin mislahu kamar annabi ba ba yace ba ta hulikta mubarra'an min kulli aibin كأنك قد خلقت الشيء وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لن تلد النساء wannan suka ga annabin kenan suka ga kyau suka ga tsayuwa suka ga halaye kai ba wani abin suka ce kai wa ajmalu minka mafi kyau cikin ka kaman ka lam tara qatu ayni ido bai taba gani ba wa ahsanu minka abun da yafi kyau lam talidin da sawo mace bata ta haifansa ba kulikta mubarra'an min kulli aibin to shine yace nabiyyun azim lan tara al-ayn mislu ido bai taba ganin kaman annabi ba kuma zai gani ba wai ba su ana aiko ana ta da shi ranar kiyama maqamal mahmud al-maqami asai an yab'asaka rabbuka maqam mahmuda wa min al-layli fatajan nafilatan laka asai an yi masa kamar sai ya hamduka al-awwaluna wal akhiruna a ranar lahira kowa sai ya gode wa annabi kowane irin mutum da adamu da waye yana cewa adamu da wanda yake bayan sa ma duk sai sun karkashin tuta na ranar kiyama wanda hadisin yana nuna cewa an tara halitta gaba ɗaya za a kewaye mu hawa bakwai Allah ya ce mai gudu ya gudu ya ma'ashar jinni wal insi in salatu an tambuzu min qadari samawati allati la tambuzu illa bisulani kowa zai rikice mai hankalin ma da mara hankalin min na kirki da na kirki rana zafi dugadugi akan dugadugi Allah ya yi fushi rannan ce to yau kan an zo inda ina masu kaza ina masu kaza to wannan ne yana ce a je wajen annabi adamu adamu ya ce ba zan iya zuwa ba amma Allah magana wallahi ya mun yafi karfi na ni da Allah ya ce kan ce itace na ci yanzu ka kama ni da wannan laifin ya bai fushin nan da ya karaman laifa ma za a ci ku je gaba a je wajen annabi nuhu ya ce wane ni ai Allah ya halakar da ɗana na ce inna bani min hadi ɗana yana cikin iyali na Allah ya mun tsawa ya ce innahu laysa min alika innahu amalun ghairu salih fala tusali kar ka ƙara tambaya na kan je wajen Allah in tono allura ya tono garma ku je gaba wajen annabi Ibrahim a je wajen annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce wane Ibrahim da aka halakar da na maruzu ina tafiya da matata an ce na ce yar uwata ce na yi ƙarya Allah ya kama ni wane ne ku je wajen annabi Musa musa ya zo ya ce kawaiwa ne musa ni da na kashe mutum a cikin bani isra'ila na gudu suna ta nema na kan je allah ya kama ni kaga to ka duba kisan kai ba kafiri ya kashe ba musan ba kafiri ya kashe lokacin nan amma yana tsoron allah ya tambaye shi allah ya tambaye shi annabin allah ne ya kashe kafiri jihadi ne amma tun da ba ya kashe shi akan hanyar musulunci ba ne ya kashe shi ne akan zai cakin dan uwansa ya ce allah zai tambaye ni ce to kuje wajen musa kuje wajen isa isa ce wane ni wane ne ni da ni ce bayan an dauke ni aka ce da ni dan allah don allah sai ya kira shi ya ce ai ya isa an ta kulta lin nasi ta kunini wa umiya ilahai kai isa yanzu kai din nan kai kace a rike ka da kai da mahaifiyarka alloli a bar allah to sai ce subhanak subhanak an ce ka mai ce subhanak ba sai ya so ma bai san inda yake ba can sai ya taso ya ce in qultu qultu kan kan alimta ta alimu ma fi nafsi ni na faɗa ka sani in ban faɗa ba ka sani sai Allah ya ce ka kai tonka al yawma yanba usadiqun silikun yau ne gaskiya zai bin da kowa to anan ne za a za a san waye annabi Muhammad sai Isa ya ce ku je wajen annabi Muhammad to sai a je wajen annabi Muhammad ana zuwa wajen annabi Muhammadu annabi ka sa baki Allah ya sa lokacin wai ba maganan wuta da aljanna ake ba waya ta yi waya ne kowa ya san matsayin sa ake nema to sai ya je wajen annabi annabi ga abin da ake so ana neman taimako wajen ka ka sa baki ya ce ni kadai na isa yau ana laha ana laha ana laha ana laha lokacin ne zai tashi je fadan ubangiji ya sujada Allah ya ce irfa'a ra'asaka wa saltuda irfa'a ra'asaka wa saltuda to shi ne shi wuce mahamudul makami abin godewan matsayi da zar'an nan ga bijirowar kiyama nazimun azimun kulkuhuwa wa amadun alaihi salatun min sama'in wa min arzi nabiyan annabi ne azimun kulkuhu wani naka la'ala kulukin azimin shi ne wannan azimun kulkuhu ɗabi'arsa mai kyau wahawa shi ne ahmadu wato da ya kai shekara yana ta muhammadu muhammadu da ya kai shekara hamsin da uku sai zama ahmadu kulle hamidin ahmadu kulle hamidin in ka narke ahmadu hamsin da uku ne lokacin da aka ce tashi makka ya koma madina ya kai ahmadu kenan daga muhammadu ya kai ahmadu kulle hamidin so da ka canza gari yawwa ka zama ahmadu to ka canza gari a gani garin zai baka daraja ko kai zaka ba garin kana dauka cewa nan kana maka don ka zo a garin Allah ne da Ka'aba shi sa ka fi kowa daraja to tashi ka koma wani kawai sunan shi ya sirba mu ji abin da za a ce mishi yana komawa ya sirba sai ya tashi daga sirba ya zama madinatul munawwara jalilun jamilun صابر وهو شاكر أتى رحمة للكون من كرم محلي جليل النبي من جرمان جميل من كو صابر من حقوري فاصبر وما صبرك إلا بالله الله ينا جمع ما كنت حقوري فاصبر وما صبرك إلا بالله وهو شاكر شيمي قولي ما الله نيكون لوكشي أتى يا ذو رحمة للكون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين shi ya zo rahmatan rahama ne lil kauni ga halitta duka kaga alamu yace ba li ummati ba an ce ko al alamu su mun ba su wadayani duk abin da ba Allah ba sunan sa alamu ko an ce alamul malaikati ko alamun nasi ko alamul qulubin ko alamul alisun sumati to kowa da kowa da komai annabi rahaman sa ne shi sa ba wanda bai san shi ba tsakuwa su yi tasbihi a hannunsa ya kira itace ya zo ya kira wata ya tsako dan ba ta yi magana a wurinsa damo ya ce cewa malarabin kawai ya kamo damo ya ce me ka kamo ya ce damo ne ka san waye ni ranzan Allah ne ce ina ban sani mai ce in tambayi damo tambayi damo damo waye na yake ashhadu an la ilaha illallah saboda ka rahmatul likawai ne min karamin daga ubangiji mai karamci mahalli tsantsa ففعل إلى كل الخلائق فيله فاكرم بخير الخلق زعم بالفيل أفعل يا قرارا فيله قرارا إلى كل الخلائق ذو دكا هلتا فأكرم أمي بما ماك يا جرم ما من خير الخلق في يوم هلتا النبي محمد إذا أما يا يندي جمع بالفيل دفيلا كوا يا سام رحمة النبي ونزيتي كافري بسام رحمة النبي وشي ما يا سام an daga mishi kafa ko da ba halakar da mutane yake ba da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da abin da aka yi annabawan da Allah ya fushi ya halakar ana yi yanzu amma tun da kun zo a rahmatan lil alamin Allah ya ce a mashi rahama saboda kai annabi Muhammad an daga masa kafa ومن حبه تميل صد وبغله به سود أقوام اليام من البليل wamin hubbihi daga son annabi ne tabiyar da su dun bakake sukan juye su zama farare alayhi salatu min ma'asharin biliko bakake sukan zama farare saboda son annabi bilal ai baki ne ko to ina bakin yana kiran sallan manzon Allah shi ko Abu Lahab fa fari ne to ina farin to son annabi yakan sa bilon farare ta suwar da su yi bakin kirin wabba guluhu bi suwar da kawamu kirinsa kuma ya sa waɗansu mutane suka yi baki da amun kaskantattu min albili daga fararen wa hadha bi hamdillahi tasrifu rabbina lahul hukmu wa tasrifu bil hubbi wal mawli hadha wannan a ce fari ya zama baki baki ya zama fari to tasrifu rabbina juyin ubangijinmu ne cewa yace mun zama farare ga bakin fatan amma babu zuciyar dai zuciyar da hamdillahi da godiyan Allah lahul hukumu hukunci na gare shi wa tasrifu da tasrifi fil hubbi a cikin so in ya ga dama ya cusa so a wanda yake so in ya ga dama ya cusa so a wanda yake so shi yake tasrifin komai على المصطفى والآل ثم صحابه صلاة وتسليم على خالة salati da taslima ya tabbata akan mustafa annabi muhammad wal ali da alaye harful fa'i harafin fa'i fa'alan bisharin galata bil mukhassisi muhammadin عبد الله سر الممحسي لا ليه بشهر الدوتا watan rabi'u awwal kad ata wanda yazo bil mukhassasi da abin kebancewa annabi sallallahu alaihi wasallam komai nashi kebantacce ne zababbe ne muhammadu abdullahi muhammadu bawan allah sirrin ubangiji al mumahasi abin tsarkakewa لقد جاء قبل الكون في الغيب وعده بعز وتشريف وسر مخصص حقيقة يا كيو يا تنقبان هلتا في الغيب وحده كما يدمي wannan anwar ba anwar ba wannan littafin mawalidin ne shehu amadu suka yi rijo yake cewa ya zauna a shekara kaza a shamakin haske kamar fari ya zauna a kaza ya zauna a shekara ya yi hijabi to shi ne ce faƙar jala ƙablar kawani filgebi a cikin gaibi wahada ushi kaɗai ma'izin da buwaya wata shirifin da ɗaukakawa wasirrin da asiri mukhassasi ya min keɓancewa tasattara fil albasi ifal kaunu kulluhu wa zahiru albasin li hadal muhassisi to kaga wannan wannan baitin wai shehu ya ɓoye annabi ya ɓoye a cikin tufafi fil albasi a cikin tufa kala-kala falkaunu halitta kulluhu dukkansa mazahiru wurin bayyanan albasin riguna ne da hadar masu ce an abin da ake nufi suna ga masoya annabi suna da yawa waliye da sauransu to ranar sai ka ce sai a ce a mafarki ga annabi na sai ka tashi sai ka ga wani bawan allah ne ko wani shehi ne ko wani malami ne to annabi ne ya shiga riga yawwa wataran kamar da yadda kana da riga wataran ka sa shuɗiya wataran ka sa fara wataran ka sa roɗi roɗi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ta sattara ya bai cikin albasu an ka ga annabi muhammadu a bakin kirin to wannan kai laifin ka ne baki kana da laifi ne ka gyara ta an ce in mana ani fil manami maka zara'ani haƙan fa inna shaitan la yakfa salbi to in aka ce maka abinci ga annabi muhammadu to yana yiwa ka ganshi wani sifan wani bawan Allah wani shehi ko wani sharifi ko wani to ya dauko rigan ya sake ko yana yiwa a ce ga annabi ya ce ai ai shehu wani na gani to ya dauko rigan ya sa shine tasassara fil albasi to dukkan halitta mazahiru albasi in ka duba in dai halitta na Allah ne ka ga muhammadu a ciki mazahiru albasin kuma zahirinka in kai haka alim lallan hakuri ne in ka duba kanka fifi imimin muhammadu ne kirjinka ha'in muhammadu ne cikinka mimin muhammadu ne dalin ha'in muhammadu ne sadaka in za a shiga wuta ba a shiga da wannan sama sai a ce ku zuhu fa guluhu sun maljahi masallo sun mafi silsilatin zar'uwa saba'una zara'a wuta ba za ta baka da sifan muhammadu نعم لهذا المخصص تدور في الأنوار إذ كان وعده تنكر عن عين البصير المفيس تدور يا كيكي ويا في الأقمار dauran wani lokaci ya zama kaza wani lokaci ya bayyana kaza wani lokaci ya zama iskan wa haulolun yayin da ya kasance shi kadai tanakkara ya zama na kira gashi ma'arifa ne ya jirkita an ainihin basiri ga idanun mai basira almafahisi ma'ana mutum ya ce zai binciki wane ne annabi muhammadu to sai zama na kira ba zai gani da kawai ba la ya rahu ne ya ainihin gairu rabbi to ka gane an ainihin basiri mai basira mai hazike mai wayo ya je ya ce wai yana so ya ga annabi sai ya jirkita mashi ba zai gane ba na kira tun la ta ta'arrafu fa'alan wasalan مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سرني ومولتي أهلا لالي وسهلا مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص كون ياي أبن كيبان شوى النبي زمني سري أسيرينا ومخلصي ميتركيني أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلد كان مصطفى خير آمسي to wannan wata ina makaina barka sun mayomi sannan rana na ranar maulidin annabi wa shaharahu da watan kaza baladun haka nan gari na madina kan masahu khairu ahmasi wannan mafificin matakin takalmi ya take shi annabi muhammad وفي رن وعبد الله ثم قيلة أتى قومها بالروح أين تشخصي فير بني فير أجكن قبيل الأربعة وندا النبي صلى الله عليه وسلم يتي في فيت بني فير دين دا عبد الله ما يكن النبي كينا ثم قيلة سنة قيلة قيلة معنا آمنة كينا أتت قومها إتا آمنة تازو دم متعنين بالروح دا روحي أين تشخصي أينهم جيكي salatun wa taslimul ilahi salati da tasliman ubangiji bi qadrihi da gurgudan su tabbata alal mustafa bisa zababbe wal ali da man da alaye balbali kullu mihlisi dukkan mai ihrasi na aka tsaya ko خرف الضوادي دمنت لخير الخلق عين سفائي سفائي ودادي ما سفائي سنائي نالا منشي مفيين هلتا النبي محمد عين سفائي عين قلوشي وتزوشي أنا نالا منشي ما النبي ناقلو تاجي وجنسان سفاء ودادي قلوشين سويا wato sona ga annabi tsarka ne ba gaure masu fati suna yi tare da kalaucin kirare kirare mafiya sai ke zuwa ba gurbata faunsi wa raihimi zakartu muhammadan abal kauni baharar juliya na sanayi ni ɗaya da kewana da nishaɗi na suna samuwa ne in zakartu muhammadan in da ambaci muhammadu abal kauni uban kasantattu baharar judi tekun baiwa aina sahayi ainihin baiwa duk wata baiwa in ba na annabi ban za take جميل المهيا معدن الخير كامل جليل عظيم الخلق رب لواي جميل المهيا ميتاو بنم حكم فسكا معدن الخير برام الخير to kaga shi ma'adini abin da ya tara yake fitarwa shi annabi dukkan sa alkhairi ne saboda haka maganar sa alkhairi ne zuban sa alkhairi ne kallon sa alkhairi ne jikin sa alkhairi ne shine ce ma'adin alkhairi ko ma'adina ne idan ma'adini ya zama abin da ake samu mai tsada ne to komi ma zai fito tsada to shi dukkan alkhairi annabi na ma'adini shi kamilin shine cikakke shine insanul kamil domin da wuya ka samu mutum wanda a ce mashi insanul kamil in ba annabi Muhammad a ce a kyau ya halitta ya cika a dabi'a ya cika a duk wani abin da za a ce wannan cikakke ne ya cika a sai annabi Muhammad kowa ka gani ya na ƙasa in an ce kai mutumin kirki ne kira Allah ya baka kyauta ya hana ka haƙuri ko ya baka haƙuri ya hana ka kyauta ko ba yadda za a ne a ce ka tara duka na ka ɗan adam dole a yi mashi uzuri wata rana ga mai saukin hali wata rana ka ga mara saukin hali shi ma ba haka ya so ba haka Allah ya yi shi to annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zaka so ka shine kamilu cikakke a ɗabi'a cikakke a halitta cikakke komi nashi ko ilimi kake da shi ai wajen wani baka san komi ba jalilun mai girma azimul hulki mai girman ɗabi'a rabbul liwa'i ma'abocin tuta rasulun aminun ajmalun nasi suratan wa akmaluhum fi shiddatin wa rahai rasulun manzo ne aminun amintacce ajmalun nasi mafi kyawun mutane a wajen sura wa akmaluhum mafi kamalansu fi shiddatin a cikin tsanani wa raha'i da halin arha lokacin da mutum ya samu tsanani kakan ga ya rikice ya zama kaman ba shi ba shi annabi yana nan cikin kamalansa a to da Allah ya sa ya ne da'iba aka jefi annabi aka fasa masa goshi me yace yana cikin natsuwansa yace Allah in ne ba fushi kai da ni ba ban damu ba in dai ba fushi da kai da ni ba ban damu ba to kaga fi shiddatin waraha a lokacin yalwa kuma da aka yi fatuwa maka da annabi na cikin jin daɗi komai nasu daga Allah ne karqa ruqiyan mustahilan li ghayrihi dana fatadallani la khayrihi ba'i ya hawa ruqiyan hawa mustahilan li ghayrihi malan hawa anan subhanallazi asra bi abdihi layla linrahu min ayatina daga nan ina aka je hawa ya ta hawa saman farko saman biyu saman uku saman mustahilan ligairi wanda ba zai taba samun wani ba wani ma annabi ya nema aka ce lantara ne ba musa ce rabbi arni an zure ne ko ce lantara ne walakin zure jabal bani sagara makana to mustahilan wannan hawan da annabi ya zuwa wajen ubangiji ba yi taba yiwa wani ya same shi da ya je kuma me ya faru sun madana fata da lafa kana kama kausai ne au an lafa auha ila audihi ma awa to da na fata da la ya kusata ya ƙara kusata ni na aka ba shi hayar mai mafi bicin dukkan kyauta ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa hadha wara wara'i ra'a ya ga ubangijinsa haqqan haqiqa bi ainin da idanu wa suratin da sura wa kullum kowa kowa ne ne siwa haga in dai ba annabi muhammadu a wara a wara baya baya baya baya baya musa ya bayan hijabi ne ce rabbi arinna allah ce ba za ka iya ba shi na wani ce wa in kabalta labzata nan tara ne bi ma ka zama fu'ada fahimta ma'ana idan ka yi muƙabala da abin da aka ce musa lan tara ne aka ce ma annabi lan ma ka zama fu'adu za ka fahimci ma'ana musa an ce lan tara ne a bayan hijabi ya soma shi ko annabi an ce ma zagal basar ma daga gashi gashi ka fahimta ke almiyun atana annabi ne wanda ya zo mana shafi'an mai ceto za su kinatin mu abocin natsuwa rahiman mai jin kai aziman mai girma za hudan ma abocin shirya wa la'ila jibanta fasabun talar sab'an masaniyan jaharatan walillahi ma ba sifati shibai sab'un bakwai talar sab'an da take bin wani bakwai wato sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam hakikan badininsa da ruhinsa da adamiya da ilmi da nubuwa da risala da qablu da baslu sab'an kenan talas sab'an bakwai tana bin sab'ul masani ga qur'ani da aka bashi masani jaharatan abin bayyana walillahi mamaki ya tabbata ga Allah ma a gala abin ban mamaki ya sa tsada sifati sifofin shifa'i warakana فصلى عليه الله في كل طرفة أديد الحسى والرمل وفق منائه الله يسلاتي أكنز أكون كبتا وإلو salatin nan ba guda ɗaya ba ƙidayen tsakonkwani duka da adadin rairayi wafka daidai da muna'i bayarwansa wa yi minni kulla waktin bisharatan ila abadin labari mahaladayi Allah ina roƙo ya bashi kowane lokaci bisharatan bishara minni da gare ni ila abadal abadi har abadan abada mahala tsantsan a ɗaya kyauta daga Allah shi ta yi wasu ifin dara a sardu madihi wadda su ala ta'arisa ƙablin ƙayi shi ta yi hunturu na da bazara na matukan zamani in ji dai ina jeran ta yabon annabi wadda su ba na man kasance ara ina ganin a ta'aris ma'ana a ta'aris idan kai tafiya can cikin dare can kusan asuba a ce a kwanta a huta sannan a ci gaba da tafiya ne ce to ni ba ni ganin wannan kamar da ka aika min gamuwa da annabi a ba kwanciya da rana ba kwanciya da dare sai mun haɗu bihi artaji kauni khadima bihi artaji qalbal masawi bi fallihi mahasina ahbabin da albarkan annabi ne nake kauran jiwon ubangiji kalba juyawan almasawai ayyukan da nayi mummuna bifallihi da falalan Allah ya zama mahasin a babin kyawawan aiki na masoya wannan da da samun safayi kalauci mana in kai aiki mummuna kana da wani daki a wurin sai a mai da shi kyakkyawa to da annabi nake kaunan mummunan aiki na a juya shi ya zama kyakkyawa bihi artaji da shi nake kaunan kaune kasancewa na hadimin janabihi sashannin annabi idan na zama hadimin annabi fatahalmu ne ahalul bara mutanen sararin duniya kuma su mana hidima wasa ma'i da sama da in kai ma annabi hidima Allah zai ce kai ma maka hidima man istahdamnahu qaddamnahu in shi ya ce duk wanda muka sashi hidima mun gabatar da shi ne to daga yana cewa hadimuhun tusabbihul buhar hadimin masoyan manzon Allah in ya shiga teku teku ma tasbihi take masa وكوني لدى المختار أو إن ربه كالبا ثم غير داعي إنا كونا أرتجي كوني لدى المختار ina kaunan kasancewa na wajen annabi au inda rabbihi ko wajen ubangijin annabi in zamo kamar ɗaya daga cikin wanda ya je badar sun ma bai ira da'i sannan in zamo ɗaya daga cikin wanda ya zo bai asirin rubani innan ladina bai ona ka inna ma bai ona Allah Allah ka sa in zama haka وكوني لدى المختار مثل صحابه وهبابه أو مثل آل أبائي ina kaunan kasancewa na a wajen muhtari annabi kenan ya sa ni ɗaya daga cikin sahabbansa wa hababi da masoyinsa au ko kuma ya ɗauke ni ma ya sa mani misal ahali a ba'i ma abota ma ya fi ahali a ba'i shine ranar da mazala ya zo madina yahudawa suka zo suna manazara da shi suka ce kai ba annabi bane ce ni ba ni annabi ne kun sani a littafin ku zai annabi ce to shikenan ba haka za a yi ba ta'alawna wa abna'ana وأبناءكم ونساءنا ثم نبتهم ونجعلنا للنار كاذبين to addu'a yanke magana ku je ku fito da iyalan ku duka ni ma zan fito da nawa mu zauna wuri daya mu roki Allah Allah tsine mai karya kawai a yanke magana haka za a yi annabi ce to kagan a ce su fito annabi ya fito ya tara ya sa mayafi ya sa Hassan da Husaini anan ya sa fadima da aliyu ana ya ce ina yi addu'a ku ce amin ana jiran kahiran su zo suka je gida suka yi shiru sai wani ya ce kai kun ba san annabi ne hasara kawai sama wallahi idan kuka je ba za ku dawo ba sai kun kone kurmus daga suka ce ma nabi a dai sulhu a dai sulhu ba dai za mu ka ba a wai sulhu ce to sai dai haka to shi ne cewa ki Allah sa ni ma ina cikin ahlu a baya din salatun salati da su zima ubangiji bi qadri da gurgudan sai tabbata alil mustafa wasabi da sahabai ali alayhi ma abuta daukar alhamdulillah